الركب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت فقابل بالقبول لنصح قولي فقابل بالقبول صحيح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت akwai ɗan baka nuska kaɗan dangadangan nake an tabo saboda na fa'ida malar rahimahullahu ta'ala yake cewa a wannan baitin na 22 wa dhafi thawbika al-ihsanu la an naku wa afdalu ko wa afdalu thawbika al-ihsanu lakin yawa yace farasul ilmi mun yi amma muna ƙara shi فرأس العلم تقوى الله حقا فائدة كو كر كل كان علمي أصل علمي أبدا كسوق علمي صورة الله تقوى الله طبعا الإمام أحمد العلم خشية إيه لا أن حقا شيني كسكيك وليس بأن يقال لقد رأست باوي أتي با كذا مجاغورا كذا ما علمي كذا مشوغبا رأست رئيس باشي بني أكسوق علمي علمي صورة الله shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadi al-ulama wa dafi thawbika al-ihsan wa afdalu thawbika al-ihsan mafificin kayanka wanda ya dace ka sanya shine ihsan kyautawa yana abin da ya bari kare talata aman eh bari kare tunda mun wuce shi kayan da aka fi so ka sa shi ne ihsan kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa mi wa libasu taqwa zalika khair kenan ana so mutum ya sa kaya amma kayan da sun kafi muhimmanci da sun kai kima da sun kai armashi tsoron Allah hakka kai martaba ta mi ta ihsani ta kyautatawa ta daukaka shine wa afdalu thawbika al-ihsan yatta ihsan daraja ce kaman kana bauta Allah kamar kana gane shi lakin sai dai nara thawbal isaati qad labista sai gashi muna ganin kana sanya kaya ne muni abinda yake nufi kamar wanda kake ma nasiha ka gan shi ya dan cudanyu da wani nau'i na zunubi to shine kake mai nasiha aula kamata a ce an ganka da kyautawa da ihsani da kiyayewa da tsoron Allah amma kuma kai kake kaza kake kaza nara thawbal isaati qad labista sai kuma ga ka kai kana sa kaya na mun na mummuna na sabo na na zunubi to shine malai ke cewa idza ma lam yufidka ilmu khairan idan ilimi bai maka amfani ba bai baka fa'ida ta alkhairi ba to fa khairun minhu allau qad jahilta to jahilci ma yahi mishi yahi maka alkhairi abin da yake nufi da a ce mutum mai ilimi shina zunubi yana sabon Allah da an tabo shi sashi ta wili to ai yahi muni sama da a ce jahilin da yake sabon Allah ko ba haka ba jahilin da bai sani ba wanda watakila ya gaya mishi ya bari ya fi sauƙin zunubi ya fi sauƙin muni akan mai ilimi ya sani kuma shina mi kuma yana tawili yana sabon Allah don yawancin tawilin daga shaidan ne babu abin da bata sunna sai tawili da mutum ya yi sabo gashi hadisi ya ce to ai amma kaza ya rubuce komai da komai ya ba da halarta bayan raba bayan raba inda ya yarda sai ya kyale shi kine bari to shine bai dace ba ya zo hadisai zargin mutum wanda ya sani amma yana keta sanin hurumin sanin shina sabon Allah wanda ƴan wuta ma har suna ganin munin azabashi dan daga cikin hadisi ma ya cewa mutum na farko da za a tulla wuta daga cikinsu da kwai wanda yana da ilimi amma mi ba shi ake da ilimi ko kuma yana yi ilimi yana karantarwa don a ce ya sani ko da a ce ya iya yan wuta sun ga wani daga cikin yan wuta hanjin shi sun bullo sun zubo ga ƙasa shi na ta kewaya gefen hanjin yana ta zagaya ta zagayawa kamar da yadda kasan mu da ke bamu da irin abun markaɗe na jakkai ko na dabbobi to kuma an dami shi ga turki yana juyawa amma asalin raha ne ba turki ba raha shine abun markani warin shi ma ya dami yan wuta suka ce wai kai lahiya me ya kawo ka wanga halin yace ai na kasance ni ne mai ilimi ni ne mai wa'azi ina ce muku ku bari ma abu mai muni amma ni ina aikatawa ina cewa ku yi aikin kwarai amma ni ba ni kun ga hadarin babba ne shi yasa mutum in dai shan ilimi ilimin bai amfane shi ba bai tsare shi ba bai kiyaye shi ba daga yin alfasha da mummunan aiki to wannan ilimin wabali ne azaba ce akan shi ba alkhairi bane gare shi duk da shi ilimin alkhairi ne karan kanshi amma shi ya lalata lamarin ya zama shi yasa ake son ɗalibi wanda ke ilimi ya zama shine gaba gaba dan su ne suka sani su ne suka san abin da Allah ta da masu ake alkhairi kenan ai gazo ake ake alkhairi ke in bai akta ba zai akta jahilin da bai sani ba wanda in ya sani ma shi na in ya akta ma shi na akta kuskure to shine malaka cewa eh wa in alqaka fahamuka fi muhawin idan fahimtarka ta tullaka cikin halaka muhawin halaka idan fahimtarka saboda fahimtarka halaka to falaitaka thumma laitaka ma fahimta to ina ma da ce ba gane ko yi inda ma ba gane ba laita inda ma ba gane ba da yahi satajini min thimar al-ajzi jahlan to ka sani wanda ke kasala wajen neman ilimi wanda ke kasala satajini min thimar al-ajzi jahlan zaka jama kanka jahilci asalin tajni zaka ciro zaka tsinku a jana an ce jana ciro ɗaya ita ce jana wajen aljannatai ni dan kenan cirowa shi ta jini za ka nemo za ka kalato kanka mi jahilci daga mi min simari al'ajizi kaga ya kamanta da mi ɗaya ita ce daga iyan itacen kasalar da kake yi kasalar da kake za ta ja maka jahilci an gani kenan ki kasalar ka za ta ja mami jahilci wa tasghuru fil uyuni idza kabirta kuma za ka zama ƙarami ga idan mutane ko da bayan ka girma ka tsuha kana cikin mutane ba ka karatu sai ka girma ka tsuha an san mutane mayya masu hikima amma kai tsoho duk in kai magana masu amma dariya saboda mi jahilci saboda jahilci ne dan jahili cikin mutane ai bai da wani kima magana shi ma wataƙila in yayi dariya ake mishi amma mai ilimi fa in ya tsuho sai dai ƙara hikima ga karatu da shi na shekarun shi da yi sannan ga mi da kuma ilimin shi da yi to shi yasa yake cewa wa tasghuru fil uyuni zaka zama karami a idan mutane idan kabirta idan ka girma ko kuma wa tasghuru wa tasghuru fil uyuni can da ana ganin ka wani masani ne sai a gano jahili ne kai sai ka yi sai ka dawo karami idan kabirta bayan da ka girma ana ganin ka babba ne sai a gano jahili ne kai sai ya zama mai sanan nan zancin mu wuce samu satajini satajini min thimar al-ajzi jahlan zaka ja maka kanka jahilci wajen kasalar da kake yi to wannan jahilcin shi zai ja maka wata tsoro fil uyuni kuma na ai can mai ilimi da ke sabo an gama da shi amma nasiha shine baiti biyu ko kuma baiti uku suka wuce ai ba su rasa alaka amma mi ai magana da ce ake baiti baiti baiti baiti to fakara fakara nan fakara baiti uku ana maka nasiha bai dace kai mai sani mai ilimi ba kuma kana wani zunubin da ka san zunubi ne to in haka ne kwamma ma jahili ya dara haka sa'annan nan baiti na 25 cewa za ka ja ma kanka ragwanci za ka ja maka ilimi sababin ragwancin da kake yi satajini min thimar al-ajzi jahlan wa tasghuru fil uyuni za ka karamta a idan mutane idan ka birta ko da ka girma wa tafqadu wa tufqadu in jahilta wa anta baqin za a rasa ka kawo baka nan in jahilta inda kai jahili ne wa anta baqin ko da kana cikin mutane eh wai kana cikin mutane amma kawo baka nan dan ba a cewa wani ya ce ba a cewa wani ya ce kawo baka nan kenan sannan watu jadu in alimta wa qad fuqitta zaka zama ka kana nan in dai ka ilimi to ko da arasa ko da eh wasu mutane sun mutu amma ba ba su mutu ba ba arasa su nan maganganu suna nan littafin suna nan ana karanta ana faɗi wasu kuma suna nan amma me shiru kake shi ka ba su ko ba ka bane shine mai hikima ke cewa qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum وعاش قوم وهم في الناس أموات wasu mutane sun mutu amma abubuwan su na kwarai fa'idodi da ilimi da alkhairi suka bari bata mutu suna nan wadi sai mu ce qala al-bukhari qala ibn baz qala ibn uthaymin qala kaza qala kaza dukkan kawai suna nan kana ji kawai ga sunan tare da mu tun da dukkan zancen su bai karewa duk littafin su ga sunan tare da mu alhali sai suna ina sun mutu kenan shi wanda ya bar ilimi kun san ko in ba ilimi ba abin da tabbatar da mutum ko da bayan mutuwa shi dan duk kuɗin da ka tara in kan mutu su ma sun tai in ma suna nan ƙare da su in ka bar ɗaya hawa yadda kai mutu su ma da ina da su mutu da su ina malaman da suka wuce ina jikokinsu ba a san jikokinsu ba ko na goma ko na ishirin sun ta yi amma malaman suna nan ana faɗinsu a cikin hudubobi a cikin wa'azi ko ina Mm. ko fatawa ko lamarinka na gida kana cewa ne ce haka nan fatawa kai kaga kausunan shine wa tufqadu in jahilta wa anta baqin za a rasa ka idan kai jami ne ko da kana nan wa tujadu in alimta walau fuqidta za a same ka in dai ka ilimi ko da ko da ka rasu kai kaga mutum dubu ne suka mutu amma malamai suna nan da rasu rai wani iri rai ne na ma'ana tunda ana tare su ana faɗin sunan su kawai ana hirda su ma cikin lamari kawai zama malami yau shekara wajen dubu ɗaya da rasuwa ko amma ga shi da shi muke hirin su magana shi muke karanta ko ba kawai to shi ne eh kawai shi nan shi ne malaki cewa wa tadhkuru qawlati laka ba'da hinin idza yaw idza haqqan biha yawman amilta ko nan kuma ce wa tadhbituha idza anha shaghilta ko shaghilta wa tadhkuru qawlati laka ba'da hinin zaka tuna wannan magana da nake maka bayan wani dan lokaci zaka tuna in ka ga zahiri ko natija sakamakon ta faru to za ka tuna ta watan damu ne idan haƙƙan biya yau man amilta idan tabbas ka yi aiki da ta koda wuni ɗaya ne za ka tuna yau za ka tuna magana ganin da ke jimala idan ka yi aiki da ta za ka tuna za ka gano lalle haka nan ne kawai misalin mi idan ka in ka yi kasala ka ƙi karatu sai ka tsuwa cikin mutane sai da kayan magana ma ko sauran ka ba idan an san baka da ilimi kaga sai ka tuna amma tuna tana amfani ba tana amfani amma da zaka yi ilimi kuma ko da ka tsufa ko da baka korala ko da kai waye in za a wani magana ko wani ya mutu za a raba gado ko za a yi wane ne sai an dawo wajen dole sai an zo ranka kaga kenan ba a barin magana ka baka karamta ba ko da ka tsufa kana nan da mutunci ka da daraja sai ce mi wa in وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت وملت وملت إلى حطام قد جمعته ni ban da mashi duka ban da shi yace wa in ahmaltaha in ko ahlun in ko kai banza da magana tawa wa nabadta nushan ahma ihmal bare abu kai banza kai ko hore shi wa nabadta nushan kuma ka yadda nasiya da ma ka yadda wa milta ila hutamin qad jama'ta kakkarkata ga duniya hutam abin duniya wanda ka tattara kakkarkata can wajen to tabbas la sawfa ta'addu min nadamin alaiha a yanzu ko wannan shi nake da la sawfa ta'addu min nadamin alaiha tabbas zaka cije hannuwa ta'addu adda wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi la sawfa ta'addu min nadamin tabbas da sannu zaka cije hannuwa saboda mi min sababiyya ce min nadamin dan saboda nadama alaiha akan wagga nasiha kin da kabbari ko wa ma tughni nadamatu in nadimta to ko nadama ba ta amfani bayan kayi ta in dai kayi nadama ba ta da amfani a lokacin bayan ka wuce lokaci karatun kayi kaza to ko yanzu kayi nadama ba ta yi yalla sawfa ta'addu min nadamin alaiha sannu zaka ci hannu saboda nadama akan nasiha da ka yadda wa ma tughni nadamatu in nadimta to kuma nadama ba ta amfani bayan in ka yi nadama lokacin idan absarta sahbaka fi sama'in kun ga ai wanda ya karatu Allah dauka shi ki haka Allah ce yarfa illahu alladhina amanu minkum ko to yanzu mutum in kai baka karatu ba sai abokan ka sun kai sai Allah shi musulmi sai dauka su to idan absarta sahbaka fi sama'in idan ka tsinkayi abokanka sun yi sama sun dauka sun yi sama Allah dauka su da ilimi wa zartafa'u alayka sun ɗaukaka a kanka sun yi sama sun wuce ka wa ƙarsa fulta kai ku kayi ƙasa a lokacin yaya ya ce akwai daɗi to wani shi ne ka cewa faraji'a to duk da haka nan idan ka haka ke to kai gauga ka dawo faraji'a ka dawo ka kalli nasihan nan ka yi aiki wada an ka alhuwaina kamar kasala alhuwaina shine kasala fama bil but'i tudriku ma talabta to ba da kasala za ka samu abin da kake nema ba haka ne ko kasala da mi da sanyi da sanyi da sakaci bai sa ka samu mi abin da kake kake nema ma'ana tana hitowa tun daga baiti na na 28 kenan ka gama wa ma tughnin nadamatu in nadimta idza absarta sahabaka fi samai nadama ba ta amfanin ka lokacin da ka tsinka yi abokan ka sun wuce ka ba ta amfani kai lokacin kaza sai tana yi to amma duk da kenan me kakkace a shi kenan kuma an ce ka faraji'a ka dawo ka gyara wada ankal huwa ka bar kasala fama bil bud'i tudriku ma talabta dan abin da kake nema ba ka samu shi da kasala da rauni wala tahfal bi malika ka daina eh تختل ده تحفل تختل الفهري تحفل دو معلش كسر ديني ده الاحتفال شيني الفهري تختل كما كما جي جي ده كي ده جرمان كي ده ده ده كمان ده اختيال كمان ده يزون إن الله لا يحب كل مختال شي غير يكون نونجا تحفل كما كما احتفال الفهري ده أبو ده ده أموال شي ده كل ورشي تو ككي الفهري ده دوكيرك لا تختل بمالك ككي الفهري دوكيرك ne kuma la tahfal bi malika kenan kakka yi alfahari da dogaro ka rangwa ka kata wajen dukiyarka don saboda ce mi walha anu ka bar ka karkata daga dukiyar ka barta kata shigaltar da kai kama kauta kai daga dukiyar ko da kana da ita ka kauta kauta kai da ita don mi falaisa almalu illa ma alimta dan ba wani abu dukiya sai mi sai abin da ka sani iliminka shine yake abin da ka sani da haka Allah sau ta'ala ya bayyana halayen tsakanin dukiya ko kuma tun ya gai kuskura ya karkata daga can don ba abin da dukiya sai abin da ke kai daga wajen Allah ko wa ma amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum indana illa billati tuqarribukum indana zulfa sabai ko wa ma amwalukum wa auladukum illa billati tuqarribukum indana zulfa duk dukiya in ba wai daga wajen Allah ba to wannan ba dukiya bace shirme ne amma da ilimi shi ne zai sa ka san Allah ka san Ubangijin ka yi addini ka yi ibada shi ne hakikanin dukiya ko ba ka ba ilimi shi ne zai kai ka lahira ka tsira gaban Allah subhanahu wataala shi ne a dukiya amma ga dukiyar za ta zama sharri gare ka za ta zama ma bata maka lokaci wanda asalin ɗabi'ar dukiya in mutum ya same ta ma sai da lalace galibi dan innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiya mutrafiya masu wadata fafasaku fiya sai sai banna sai fasikanci to shi sa dukiya hadari ce yadda ka san ka Allah subhanahu wataala ya gama ya kamanta ta da ruwa wurare da yawa yadda ka san ruwa kana bukatuwa shi sosai amma in ka wada cikin ruwa da yawa saka karshen kamina su maka halaka ka zasu to tama dukiya kana bukatuwa dan gudanar da lamurran ka na darura amma in dukiya ka tsumbula cikin ta ita ma mi zai faru ta ma halaka tana halaka mutum tana halaka mutum shi yasa malaka nasiha fala takhtal bi malika kakka yi alfahari da dukiyarka walha anhu in san samu maka kauda kai daga dukiyar nan falaysa almalu illa ma alimta dan ba wani abu dukiya ba sai ilimin da kai walaysa li jahilin fi nasi mughnin ko ma'nan nan ma'nan ta mughnin ko walaysa li jahilin fi nasi mughnin jahili a cikin mutane bai isa shi wadatar da kowa ba jahili ne shi bai isa ya gama kowa ya wadatar da kowa ba walau mulkul iraqi lahu ta'atta ko da duk mulki duk iraqi nashi to duk amna cikin iraqi ita ce da dukiyoyi da motoci da duk arziki da komi nashi ne to bai isa ya wadatar da mutane ba inda jahili an gane ma'anar mutum ya isa ya wadatar da mutane da dukiya bai isa ba bai isa ba in ma ka ba wannan ba za ka ba wannan ko da ka ba wannan wataƙila wanda abin da ka bashi bai ishe shi ba sai za ka amma ilimi ha dan kana iya bari ilimi a yi amfani da shi shekara dubu bayan ka ba na ba wadata ba kenan sannan kuma in kan koyar da mutum ilimi ya sani zai tsira zai sanya zai zai zai shi aljanna me ke wadata kamar wannan aljanna ce wadata amma kaga dan ka rabe mutum da mutane da kuɗi ka wadatar da su bai isa ba sannan abin da ƙara bambanta maka ilimi da dukiya shi duk irin wadatarka da inda da dukiya ce to da wani ka wadata in mai kuɗi ne kai kana da mai kama maka aiki mai taimaka maka mai mali sahi kuma wata ran sai ka zo ka nemi alfarma wajen wani a taimaka a baka kwantara a taimaka a rage ma kuɗin kayan na a taimaka a maka ko ba ka bane amma shi mai ilimi shi wadatacce ne amma ba da kowa ba kawo wani bai zuwa kaskantar da gaban wani inda ya ilimi shi to ba sai dai a buƙaci shi mai kuɗi mai dukiya shi yana buƙatar mai ilimi dole ko ko wajen gudanar da ni dukiyar amma shi mai ilimi ha mai buƙatuwa sai ga yarda Allah da kuma imani da taqwa da ayyukan alkhairi kawai shi ne yake cewa ghanaitu bila malin an nasi kullihim wa innal ghina al-ali an nasi la bihim ghanaitu bila malin an nasi kullihim na wadatu ba tare ina dukiya ba na wadatu daga mutane duka an nasi an anhum ba bukatar kowa amma kuma ni ina ina da wadatar cikin zuciya kuma wacce wa innal ghina al-ali ghina wadata madaukakiya shine mi anin nasi ka wadatar ga mutane ba labihim ba wai ka wadata da su ba ni mai shago ne amma wadata ta mutane in sun sun sun kisa sun sai yaya akwai wadata to kenan kai mawadaci ne in ilimi ne ka wadatar da kowa amma ko mulki ne ma ka wadatar ne da mutane ka wadata ko ba in babu su mulkin kana yi in ba mutane kai mulkin wa kake ma hauka shi hauka kenan to duk wani wadata in ba ta ilimi bace to wadata ce da mutane sabanin wadata ta ilimi ita wadata daga mutane baka bukata kowa sai Allah subhanahu wataala sai tawfiki sai aiki alkhairi sai imani sai yarda Allah eh jabbar fi eh haka yace lana ilmun wal juhali malu فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال ولا يزول yace mun yarda radina qismat al-jabbari fina mun yarda kasan da Allah ya muna Allah ya ba mu lana ilmun Allah ya ba mu ilimi alhamdulillah la shar'a wal juhali malu jahalle ku Allah ya basu dukiya to fa innal ilm fa innal mal yafna an qarib dukiya kada take dukiya kada take ko da shekara 100 ne kusa ne ta kada amma wa innal ilma يبقى علمي يا تسيا غاشي ابن حجر شكرا له ينسى شكرا 800 da rubuta shi gashi nashi ibn hajar ya ce Allah ya ji kanshi gashi nan rubuci to shine ilimi da dukiya sayantiqu anka ilmuka fi mala'in iliminka zai yi bayaninka zai yi magana malmakinka a cikin mutane mala ko kuma fi nadiyin a cikin tarurruka fi mala a cikin mutane wannan ba wai malam na ce mana kai kwaɗayi haka nan ba a'a ba shi ake so ba amma haƙiƙani ake bayyana wani daga cikin asar nabi na ilimi ilimin ka wataran zai bayanin ka a cikin taron mutane kuma in ana cikin taro kai in kai magana ilimin ka na bayyana ga magana kuma ya bayyana amma mi in mai hali ya zo mai kuɗin duniya ga zo tsaye yana magana ana gane haka nan ana gane cikin magana shi ana gane kuɗi mai kuɗi ne shi kowa ne ba wani fa'ida tunda ba ya ɗauka kuɗi ya tura su gashi to kamar yadda muka yi bayani jiya wa yuktabu anka yawman in in me reka in katam ko katab to duka akwai nuska kana in katamta in ka boye ilimin kuma fa za a rubuta masa zunubin ka boye kaga akwai abin nan ko wa yuktabu anka yawman in katamta kuma ana fassarawa wa yuktabu anka yawman in katabta kai ma in ka rubuta daga malamai ka zo ka rubuta kai ma ta zauna a rubuta gare ka shi ne in alkhairi ne kaga alkhairi ne zai da goma insha Allah to haka zalika ilimi in ka boye to za a rubuta maka ka boye zunubi ne go da yana lazina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda sai ta zo wa ma yughni ka tashyidul mabani ka sani cewa gina ko karfafa gidaje bai maka amfani idza bil jahli nafsaka qad hadamta idan ka ruguza kanka da dajalici mun gane wa ma yughdika tashyid al-mabani tashyid gine gine tashyid gine gine bai amfanin ka idza bil jahli nafsaka qad hadamta idan ka ruguza kanka da mi da jahilci inda jahili ne kai duk gine gine da kai gaban zani kai kai cikin ka ruguje yake kwango ne kwango ne ba ilimi ka gina ka gina ka gina me amfani wannan girgin ba su baka amfani shi yasa al-ilmu yarfa'u bayta al-la'imada lahu wal jahlu yahdimu bayta al-izzi wash-sharafi ku wal-karam ilimi shi na ɗaukaka gidan da bai da ko ko ginshiki ilimi ta daga shi duka wannan bilbishin ayoyi ne duka in garka in kaje kada sai kana yarfa'u lahu alladhina amanu minkum eh جعلت المال فوق العلم جهلا wai kai ka sanya dukiya kuɗi sun yi ilimi don jahilcinka bai ne ajin jahil jahiltar mala fauƙal ilimi kai ka sanya dukiya sama gami sama ga ilimi wannan baitoci ne za mu gani waɗanda suna daga cikin baitocin da ke ɗan dan dan dauke ma dalibi kewa ko da baka da kuɗi ko da baka da kuɗi ka tuna abin da Allah ya baka yahi kuɗin to shine wal ja'alta al mala fawqa al ilmi kai ka sanya dukiya saman ilimi jahlan dan jahilcinka malan ce la'amruka rantsuwa ne la'amruka ya rantse fil qadiyyati ma adalta baki adalci ba a cikin wannan qadiyar dole ne sanya ilimi kasan dukiya ko ya sanya dukiya saman ilimi to jahilci ne sannan kuma bai yi mi ba bai adalci ne malan ce wa bainahuma tsakanin dukiya da kuɗi bi nafsil wahyi baulun ay farqun da kwai bambanci bi nassil wahi da nassin qur'ani da nassin qur'ani akwai bambanci mai girma tsakanin mi tsakanin ilimi da da dukiya wanda wannan bambancin wanda zuwa cikin nassi sa ta'lamuhu zaka san shi idza taha qara'ta dan ka karanta taha sura taha ko in ka karanta sura taha mala yace zaka san bambancin da Allah ya nuna tsakanin kuɗi da da ilimi tsakanin dukiya da da ilimi ina ne Allah ya caka wa qur rabbi zidni basurat faha to ce in karanta zaka samu ga ayake dan Allah ce wa qur rabbi zidni ilma Allah da washe ke da manzo Allah ce yace ya kai manzo Allah kace ya Allah ƙara min ilimi da kai inda Allah ya ce manzon Allah ya ce Allah ƙara mai dukiya da kai bam bam bal ma Allah ya ce mishi walal akhiratu khairul laka ka ganin wurin ƙarar malam ya mishi ya musu mi ya musu raddi ya ce za ka sani malam ya ishara za ka san bambanci tsakanin ilimi da dukiya idan ka karanta suratu a kuma gashi nan mun karanta mun ga ishara da malam ke yi Allah na cewa wa qur rabbi zidni ilma to ga wani ɗan ƙarna malam zai mu ƙarna tsakanin dukiya da da ilimi wa bainahuma bi nafsi alwahyi bawnun sata'lamuhu idza taha qara'ta la'in rafa al-ghaniyu liwa amalin idan mawadaci ya daga tuta ta dukiya ya daga tuta ta dukiya sai mu ce eh to ga tuta dukiya ce ko fartan suwa ne fartan su karuna zuwa masu kudi ayan kan karuna karuno shine karuno karuna su masu kudi su belgate belgate ko shi su belgate ne belgate na sanar dukiya su ce fartan su to idan ya daga tuta tuta dukiya ko to la'anta liwa'a ilmika qad rafa'ta kai kuma zaka daga tutawa ilimi duk tutar suwa ce cikin wannan ta annabawa ce da magabata da sabai da malamai dan saboda duk duniya babu wani matsayi da Allah ya yi sama annabtaka ko da kai to da annabtaka ta kare yanzu babu ko da kai da to babu wani matsayi da ya wuce a gadi annabtaka an gani ilimi ba babu wani matsayi da ya wuce mi a gadi annabtaka annabawa kenan kaga annabawa gadan su ne kai yanzu in ga daga tuta ilimi za ta bayyana ga ta ilimi ce karar eh na dai kenan wa in jalasa al-ghaniyu raqad rafa'ta zaka daga eh ay ta tarfa'u eh ko da cewa kai ne dukiya ba yanzu da kai da dukiya ba ke tsaron wani kake tsaron ta amma kai da ilimi ba eh ilimi ke tsaronka dan ba da ilimi ba sai mutum ya afka min zunubi ya afka min sabo ya afka min matsala ya afka wanda da kai shiga halaka ga nadama ga wane ne amma tsaron babban tsaro ma ta kai ga aljanna kaga ya tsare ka daga wuta amma dukiya fa sai kai hankali ita ke tsaron ita ke matsayi mai kuɗi bai kwana bai samun kwana bai samun hutu in yi to da su matsala in aje su matsala to kaga bambanci tsakanin dukiya da mi kenan almalu anta tahfazu wal ilmu yahfazuka yace wa in wa in jalasa al-ghaniyu ala al-hashaya da mawadaci zai saboda Allah ya bashi dukiya ya je ya sai matallu bayya mayya ya zauna ya hau ko salon salon al-hashaya matallu kujeru ko matallun da aka cika da cika sar eponge ko da kada ko da wani abu eh irin mallaka irin wani ne irin salon mayya mayya to shi ya sai su ya zauna ya jalasa ala al-hashaya to la anta ala al-kawakibi madara fata haka dai zuwa samun babban salon ko babban mutum ba dauka bace ba to kai inda za a kimanta muhimmancin ilimi da dagawa da Allah ya maka to kamar ka zauna saman tauraro ne fa anta ala kawakibi qad jalasta to kai kamar ka zauna saman tauraro ne di ba gani eh la in jalasa al-ghani ala al-hashaya da zai sahau manyan shi kujeru ko manyan salon ya hau dan daukaka to la'anta alal kawakibi qad jalasta dan kai ka hau saman tauraru ta bangaren iliminka da taqwakka wa in rakibal jiyada musawwamatin in ya hau manyan motoci to la'anta manahijat taqwa da kibta to kai ka hau matakai na tsoron Allah wa nahi aljiyada su ne dawaki eh jiyad gane ko jiyad eh eh yaro cikin swad aha aha me ce suleiman ko aha swad إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد جياد دوكي نكركي إذ عرض عليه أنك بجنوع نفس سليمان بالعشي ده مالتي الصافنات إيه الصافنات كو توقوي الجياد نا نا نمي نا دواكي تو الجياد دواكي مسومات ما سو كلياكو ما سو علامة مسومة إيه مسومين شي ما تسمعني كو musawwimin alama sai kasan dawaki na musamman ko in ma da musu alama ga zanen su in ma kai ka musu alama don na nuna mayya ne ko kimanta su to kamar irin mayyan motoci ne su eh sun hau mayyan motoci da mayyan motuna to la'anta manahij taqwa da kimta to kai ka tuna iliminka ya kai ka darajoji na tsoron Allah dan tsakanin mai ilimi da jahili bambanci na lada bai kilguwa dan mai ilimi zai ibada guda jahili shi guda a ba jahili lada guda mai ilimi ya ba shi lada goma ko shaku ba dan saboda mai ilimi ko mu'amala shi ko ɗabi'a shi ma ibada ce dan yana da ilimi sai shi niyya ta ibada a cikin komai zai kaga ba dai shi da bi ba ba dai shi da jahili sai yace wa mahma ftadda abkar al-ghawani ko yaya mai ilimi mai dukiya ya auri ya aure bata da yawa ko kuma ya aure yan mata to kai fa kam bikirin min alhikam iftadatta to ka tuna kai hikima nawa ka samu sabuwa hikima nawa ka buda yau ka san hikima cikin hadisi gobe ka san cikin tafsiri gobe ka san cikin cikin larabci hikimomi kala kala nawa ka sani yau haƙiƙanin hikimomi da taqwa da imani da kalamai na magabata da hadisi da qur'ani wannan jin dadin su ana gwama shi ma da wani arbin mata matan mi kuma ana zancen taqwa da imani da da qur'ani da hadisi ko ba ka ba ba mun gani ba jiya masu kula da Qur'ani da hadisi ne manta suke ma da almin ma shine eh wani dalibi ya aure kullun cikin karatu da rubutu shi kullun kullun kullun kullun wata shi na kuka da shi bai ma kula ta ce ta san da sai ta je ta sha hoda ta yi kwalliya ta sha hoda ga uskarta yana cikin rubutun shi ta karo shi uskarta ta kara ta kara ta kare shi ta sama uskarta ta rubuta ya ta kara hankalin mutum ba wajen wanda shi ke ba ilimi da takawa in ɗauke mutum hankali ashisa wani magabaci ce wallahi muna cikin wata ni'ima wani jin daɗi wanda da sarakai da masu dukiya sun san yadda muke ji a sun yaƙe mu da ta kubba don su kwaci sai dai matsalar su ba san ni'imar da ake cike ba mu ko sai irin daɗin muke ji ba eh suna mana kallon ka za mu musu kallon ka inda an san yadda za ka karanto da karatunka kana jin daɗi kana muraja'a ko kana karatu kana jin fa'ida ta hadisi ka ga sabon hadisi ka ji da ya kashe kwallonka da sun san da wannan na da sun san duk abin da suke duka shi na raunin tsiya na sauran su da sauran su shine fa'ida ilimi ken mun gane ko walaysa yadurruka al-iqtar shay'an to ka sani al-iqtar talauci al-iqtar talauci walaysa yadurruka al-iqtar shay'an talauci bai cutar da kai komi komi idza ma anta rabbaka qad arafta idan ka san Allah idan idan ka san Allah talauci na cutar ke talauci na na hana ka wani abu na ko alama wannan kuma ko shakku babu haka rayuwar magabata take talauci kam an yi shi sahabi ya mutu a rasa kyalle na rahe shi kayan shi bai da ko ɗai sai riga guda riga gajera ce in an sha an rahe kai sai kahawa su buɗe in an rahe kahawa kuma kai shi buɗe babu kayan shi babu ko ɗai babu kuma cikin abokan shi ba mai kwamfali uku balle shi ba shi guda dibangin haka ka rayu sahabi zai aure babu sadaki ya ce zai ba da zanen shi guda ce kawo shi akwai wani ce shi ɗaya ne gare an ka ba da ta kai da wani ce babu to ya za'i zanen guda ne gare kuma aure da shi kuma sadaki ya sai bada babu zai samu ko da dan zobe na zobe na ƙarhe na bakin ƙarhe zobe banza ya bincika duk cikin dangin shi bai samu bai dawo duk dangin shi ya bincika dan zobe wanga bai samu ba yaya haka ka rayu amma ga sun hanyar zumuna ambaton su wata rana bukhari rahimahullah bai je karatu ba kullum yana gaba kullum gaba yake wajen darasi bai zo ba ma da ce na bukhari bai na an ka je gida ka iske shi ashe bai da rigar sa ya ja ya rai alawar shi bai da rigar yana zo tare da cewa da baban shi ya mutu ya wani ɗimbin dukiya bar mishi duk cikin inda mai ilimi bata ya gyara ta zace don na ya ƙara yadda riba ga ta haka magabata suke sai imam ahmad ibn hanbal ga sanan muna ambato zuwa ci Allah jikin su ya ina ɗayan shi akwai ɗayan amma sun wuce mu shi muke mu muke mishi addu'a mu ɗayan shi ne duka sai da kai gidan shi kuri icce da ake sawa ya hiddo shi je sai da a samu a ci a wace wannan Mm, babu kuma ibn kharash ko daga cikin magaban gabata wajen bulagurin neman ilimi ba mota ke da ko ba ko jirgi ko wani waye tahiya ake a ci tahiya cikin sahara ya rasa ruwan sha sai ya kai in ya je tsari bai zubda su sai ya samu wani abu tara ya kulle tsare shi in ta yi zahi su a zuza shi a matsayin ruwa shi ya tsare shi ta yi na shi tsare na sau biyu wajen bulagurin neman ilimi sau biyu shi ya tsare shi ya zai haka ake raya muqbil ibn hadi al-wadi'i ma imamul yaman imamud dunya fi zamani alimu dalil hadith ya kasance kuɗi na ita takardawa game da komi ba su da ba kun bai da da ya je jami'a islamiyya daga madina ɗan kuɗin da ke ba da aje hajji a lokacin ba su kai jikka goma ba aje a hajji jikka goma lokacin hajji ya ɗalibai sun da shi bai da bai da jikka goma bai da kwata-kwata bai da kawai zama ya ce to yana fatan ya yi wani aiki wanda shi ma ya samu lada ne kamar da abokai sun tai su bai bai samu wani dama ya zauna rubuta littafi sallah da takalma ya yi littafi dan takaitacce zauna ya shi kenan tana wata Allah ka ban lada fallawan ga suna da rubuta akan wannan amma littafi yana hayyan su hajjin su kuma Allah ya karba ko bai karba Allah ko ya karba da ta su ci mu ba san mu ba mu san da ta amma littafi mu sai kan tan fa'idan wata rana yace bari tashi nasiha ya tashi masallacin jami'a islamiyya a Madina yana nasiha yana nasiha nasiha mutane sun taru an ka cike masallaci har da iko sun yi tsayana sun yi tsayana shi cikin nasiha ya tsoro ya da ko da ya kare kama shi zai sai da gama nasiha sai polis ɗaya ta wajen shi ya ce mal nasiha ka tayi sai da ina da gyara guda ya ce mine ne ya kama hannu daga shi ce jallabe ka tare da ya ce ya ce wallah guda ce gare shi sai ya da ba a karatu samu ya wanke ta sai ya maida jallabiya guda da wada daban da bayan da bai da wanke ta sai da ba a karatu eh muqbil ibn hadi al ya yarda yarda ga wajen haka ake rayuwa babu wani hawa ba wadatu ya rasu amma da shekaru ɗalibin su yahya najmi su malamin su malamin duniya ne shi a lokaci ɗaya digiri biyu biyu ke ta da shi ina wannan kulliya nan kulliya biyu biyu biyu biyu muqbil kenan malamin duniya ne malamin hadisi ne muqbil ibn hadi al-wadi'i al-yamani alimu dammaj daru hadith ta duniya shine asasata a yaman yahya najmi wannan ya dalibi shi ne shi ake mashi dalibin kubin ne sai shine ke cewa laysa yadurruka al-iktaru shay'an idza ma anta rabbaka qad arafta talauci bai cutar da kai komi idan ka san mi idan ka san Allahnka فماذا عنده لك من جميل مي غريك وجن الله كتنا ابن da gare ka mai yawa wajen Allah mai kyau idza bi fina'i ta'atihi anakhta idan ka gurfanar da dabbaka hilin Allah subhanahu wa ta'ala hilin da'a ga Allah ka tuna abin da gare ka mai yawa idan ka Allah da'a kadan ne da yawan aljanna fiha ma la 'ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala bashar ko wa fiha ma tashtahi al-anfusu wa taladdu al-a'yun ko a cikin sautin sajada kuma mece fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun duka wannan naka ne Allah ce a cikin aljanna da kai abunda duk abunda rai ke so akwai shi duk abunda zuciya kake kwadai akwai Allah ya ce ya tanadai ga bayin shi abunda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba tunanin ma bai taba zuwa cikin zuciya ba to shine ka tuna irin abun da gare ka idan ka gurha na dabbaka wajen hilin bauta na Allah subhanahu wataala nan shine yake cewa idza bi fina'i ta'atihi anakhta anakhta anakha ba'irahu shine ya zama da raƙumin shi in kana bukata wajen mutum ina da kaje in ka zo ai sai ka aje raƙumin ka gidan shi ko ina kaje sayan ka wani abu kasuwa ka aje kasuwa ko to kai ka zo ka aje dabbar ka hilin da'ar Allah subhanahu wataala kamar ka zo ƙofa Allah kana bukata to in kai haka nan wajen da'a ga Allah to ka tuna irin abin da Allah ta dan maka na alkhairai da abuwa masu kyau to malaka cewa faqabil bil qabul sahih nushi ko bi nushi qawli ko faqabil bil qabul ka karba sahih nushi da siyata mai kyau ko faqabil bil qabul li nushi qawli ka karbi ka karba ka huskanta da karba ga nasihar da nake mata zancen nan nawa fa in a'radta anhu in ka kauda kai ha in ka kauda kai daga wannan nasihar to faqad khasirta hakika ka hakika kai asara ka tabi wa in ra'aytahu qawlan wa fi'lan in ku ka kiyaye ka kula wannan nasihar kai aiki wajen magana da ita kai aiki da aikace da wannan nasihar wa tajarta ilaha bihi kuma kai kasuwanci da Allah da wannan nasihar rabihta zaka ci riba kasuwanci da Allah wanda babu tabiya babu asara ciki ko tijaratan lan tabur to su ne masu kasuwanci Allah babu asara ba kare a cikin kasuwarta su to shine ke cewa falaitatid dunya nan za nan za mu tsaya ko eh kenan wa in ra'aytahu qawlan wa fi'lan wa tajarta ilaha bihi rabihta idan ka kula wannan zancen kai magana kai ka faɗe shi kuma ka aiki da shi kuma wa tajarta ilaha bihi kai kasuwanci Allah da wannan zancen to rabihta zaka ci riba wallahu a'lam بارك الله فيك